الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar juma'a a wannan masallaci mai albarka na markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka tafsirin al-qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa ajiya mun kon aya ta bakwai akan ta kuma za mu tashi da izinin Allah ta'ala kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya marasa lafiya daga cikinmu Allah ta'ala muke roƙo ya ba su lafiya masu lahiya Allah ya ƙara musu lahiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran ajiya a suratun nisa ko jiya na kada mu a suratu ali imran a suratun nisa ajiya mun tsaya fadar Allah madaukakin sarki lil rijali nasibun mimma tarakal walidan kuma akan ta zamu tashi bismillah arrahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وبنجي تعالى يتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك الوالدان kaso da rabo na abin da iyaye suka bari wal aqrabuna da makusanta lirrijali ya tabbata ga ɗiya maza walin nisa'i kuma ya tabbata ga mata nasibun kaso min mata rakal walidani na abin da iyaye suka bari wal aqrabuna da makusanta mimma qalla na abin da ya karamta minhu na dukiya au kasur ko ya yawaita nasiban mafruda kaso ne abun farlantawa wanda Allah ta'ala ya farlanta Ubangiji ta'ala ya bayyana a wannan ayar cewa lalle babu shakka yadda namiji yake da kaso a gadon mahaifinsa haka ita ma diya mace take da kaso a cikin gadon mahaifinta shine Allah ta'ala ya ce lirrijali nasibun an-nasib a yaren larabci shine alhazzu kaso abinda za a raba a ba mutum sai dai nan Allah ta'ala bai bayyana wani kaso za a ba namiji ba wani kaso za a ba mace Allah ta'ala ya kawo shi a huskar ijmali nan ya zo a dunkule an ce lirrijali nasibun maza suna da rabo walin nisa'i nasibun su ma mata suna da rabo min mata rakal walidani wal aqrabuna na abun da iyaye suka bari da makusanta amma tafsilin rabon da haddin zai zo a nan gaba wannan malaman balaga suna amfani da wannan ba don komai ba sai dai a sanya taɗallu'i da jin shauƙin wai wani rabo ne za a ba namiji wani rabo za a ba mace wannan wani salo ne da malaman balaga ke cima al-ijmal al-ijmalu thumma tafsil an zo da abu a dunkule sannan zai zo a fayyace anan gaba domin duk abin da ya zo a dunkule to zaka iske rayuwa tana shauƙantuwa akan san sanin menene zai kasantuwa a wurin kamar wurare da dama Allah ta'ala yana amfani da wannan salo a cikin alkur'ani Allah ta'ala a cikin ƙur'ani yake cewa Allah zai ba da aljanna ga waɗanda suka yi imani to wace irin aljanna to kaga za a shauƙantu don a san wace irin aljanna isa hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi bali basharin ko ala kalbi basharin kaga wannan duka shauƙantarwa ne ga masu imani na su yi kwaɗayin samun wannan aljanna ta Allah ta'ala to duka wannan salon shi ake ce ma al-ijmalu thumma tafsil to anan gaba sai Allah zai bayyana muna fayyacen zance fayyataccen zance na akan abunda zai zo na rabon iyaye ibiya maza da mata Allah ta'ala ya ce alwalidani للرجال نصيب مما ترك الوالدان الوالدان anan ana nuhin baba da mamma amma a zahirin uwa da aka ce anan to ana nuhin wadda ta haihi mutum kamar da Allah ta'ala ya ce a wata aya wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ridaha iyaye mata suna shayar da ɗiyansu shekara biyu hauli biyu cikakku ga wanda ya so ya cika lokaci na shayarwa shi ma uba yana zauwa da wannan salon kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mafi daɗin abun da zaka ci shine abun da ka nema ka samu dukiyar da ka wahala ka samu to shi ne mafi daɗin dukiya a duniya annabi ya ce wa inna auladakum lalle ɗiyanku min kasbikum su ma suna daga cikin abin da kuka nemo to wannan hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi al-Imam Al-Albani ya inganta shi hadisi ne na Ibn Majah yana bayyana muna ƙarara cewa kai da dukiyarka na babanka ne kai da abin da ka samu na babanka ne ba tare da ka zo kana nuna cewa a'a naka naka ne irin lalacewa mu ta yau idan mutum ya yi kuɗi ko ta daudar duniya ta same shi to za ka ga babu wanda yake walaƙantawa sai iyayen shi ba a isa a yanke wani abu a cikin gidansu ba sai da umarnin shi baban shi bai da magana sai tashi to shine Allah ta'ala ya bayyana a nan kenan shi kuma ɗa bai yiwa sai da uba ba yiwa a samu ɗa sai da uba sai ko keɓantaccen mutane wanda Allah ya keɓance kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam kaga shi annabi Isa alaihi salatu wassalam an same shi babu uba wannan kuma dan ya bayyana cewa lalle mu'jiza ce daga Allah ta'ala kuma lalle annabin Allah ne kamar da Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratu Maryam ya bayyana yadda ita Maryam ta koma gehe a cikin mutanenta kawai sai wani wani mutum ya zo mata fatamassala laha basharan sawiya mala'ika ya zo mata da surar wani mutum lahiyayye mai sura mai kamala mai kyau sai ya ce mata shi ubangiji manzo ne daga ubangijinta li ahabalaki gulaman zakiya dan a baki da jariri wanda yake tsalka kake ita kuma ta san akwai matsala sai ta ce Allah ya kunu li gulamu walam yamsasni bashar haka ne walam aku baghiya yaya zan samun da alhali ban taba wani namiji bai taba saduwa da ni ba kuma ni ba karuwa ba ƙarshe ya bayyana mata dai haka Allah ya kaddara kuma zaki samu dan ta samu ciki nan take kuma cikin sai ta ji ana kiranta ta kasanta lokacin aihuwa yayi fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai ga jariri yana magana cikin zai hituwa yana kakke da mu kakke samu kunci ai jiwa ake da shi ai gudu ko ta haihe dan kuma dan ya gaya mata ababen da za ta yi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki raqaban janiya ta samu damuwa idan ta je mutanen ta za su tambaye ta ke da ba karuwa ba za ki zo da da kuma da jariri sai ya ce mata fa in ma tarayin na min albashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan uk haka ne falan ukallima al-yawma insiya fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu anna laki hada fi maryam daga ina yake wannan ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya babanki ba mutunan banza ba mammake ba karuwa ba wannan jaririn daga ina fa asharat ilayhi sai nuni zuwa gare shi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi ma jariri wanda ke cikin tsumma magana qala inni abdullahi ce ni da kuka gani na bawan Allah ne jariri yana magana آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدي سي الله يبين للي yana da uwa amma bai da uba to wannan ko duka mu'jiza ce jariri yayi magana ai mu'jiza ce to shine ubangiji ta'ala ya bayyana anan cewa ba a samun da sai da uba ko wanda za a zo a ce shege na yana da uba sai dai ba a san waye uban shi ko uban bai hito ya bayyana shi a dan shi ya uban ba saboda abu ne wanda ba a bayyanawa ba abun kirki bane bale ka hito ka ce a dana ne in ba lalacewa duniya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyi cewa karshen zamani zai zo inda mutane za su fitar da zina bayyane karara ba ka san kai da kanka san lalacewa ce za a zo dan shegi dan da wanda bai da uba ana yi mai orkestar ana tutiya da shi ana nuna cewa lalle shi ma bai da bambanci da dan sunna asa wannan ai lalacewa ce ta duniya alama ce ta tashi alkiyama ya kai inda yau idan mace ta yi abun kunya ba ta ɓoyewa hituwa take tana bayyana ita ma ta shahara hituwa ƙarara da ƙiyayya da adawa da kuma hituwa ƙarara da bayyana saɓon Allah ta'ala to kaga kai da abun da ka samu na babanka ne haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yahillu liwahibin an yarji'a fima wahabahu illa alwalidu fima wahabahu libnihi hadisi ne wanda al-imamu abi dawud ya fitar da shi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi abdullahi dan abbas al-imamu al-albani ya inganta wannan hadisin annabi ya ce bai halitta mutun yayi kyauta ya dawo ya amshi kyautarsa ba sai abun da uba ya ba ɗan shi kuma ya dawo ya amshi abun shi wanda ya halitta saboda da kai da kuɗin dun na baban ne babanka yana iya baka mota yau ya dawo ya amshi abun shi kuma ta yi baka iya cewa dan mi sai dai in akwai wanda baba ke jin magana so ka kai ta gama da Allah abi nan abi wannan kwana a lallaba a yi haƙuri wannan in akwai wannan in kun babu shi kenan ka ɗauta annabawa da haka shi alwalidu ana itlaƙin shi akan uwa da uba amma zahiri a yi itlaƙin ta ga uwa shi kuma uba nasoshi sun zo akan hakan Allah ta'ala ya ce wal aqrabuna da makusanta bai ce wal aqaribu ba domin al aqrab ism ne na tafdil domin shi gado bai haɗa dukkan makusanta ba sai aka ce wal aqrabuna da makusanta mafi kusa zuwa gare ka al aqrab fal aqrab mafi kusa sannan mafi kusa kuma wannan yayi nuni kan hadisin da al imam al bukhari da muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha kusadar da gado ga ma'abutan gado fama baqiya fali aula rajulin zakar abun da yayi saura ana bada shi ga mafi cancanta na namiji mutum namiji to kaga wannan ayar ta bayyana muna akwai wasu magada guda biyar waɗanda faufau har abada bayyuwa a yi hajabinsu me ake ce ma alhajib alhajib shine kariya a sa musu sitira ko a sa musu kyaure wurin gado akwai wasu magada waɗanda su suna samun hajibu nuqsanin wasu kuma hajibu hirmanin domin shi hajab a wurin malaman gado ya rabu gida biyu akwai kariya wadda take ta abada ce an gane kariya wadda ya zama har abada ba zai gane ka ba to akwai hajibu nuqsanin wanda shi kuma yana samun ɗai cikin biyu ɗai da rabi rabi yana samun rabi a cikin dukiya to in aka samu wasu mutane sai ya taso daga rabi ya samu raguwa a cikin dukiyar da ya kamata a bashi ko kuma tana samun ɗaya cikin hudu rubu'i kenan to akwai wasu abubuwa in suka zo sai ta taso daga rubu'i ta koma thumuni to ta samu hajibun kusani to wasu mutane guda biyar a cikin gado ku rike ka'ida har abada baya yiwa a hana su gado na farko al'abu uba babanka babu wata hanya da za a shiga kwana a hana shi gado sai in ya zam akwai alƙatulul amd in ya zan babanka ya kashe ka don ya gaje ka to bai gadon ka ko kuma ya zam akwai ikhtilafu din sabanin addini kai musulmi babanka kafiri to baya gadon ka ko kuma waladu zinan dan zina an samu ka ta hanyar da ba ta shari'a ba to kai baka gadon babanka sai dai kana gadon innaka bai gadon ka baka gadon shi ina fata an fahimci wannan shine malaman gado suka haɗi suka yi masu nami aish laka rizqun haka ne ko al'ainu suka ce mi eh al'ainu mi al'abdu ko bawa bawa bai gado shinun shakkun fil maut shakka a cikin mutuwa an yi gobara aka ƙone sai aka rasa da ɗa da uba waye rage mutuwa to duk ba su gadon junansu an rasa da ɗa da uba waye rage mutuwa to babu mai gadon juna ish lamun al-li'an dan da aka yi li'ani aka yi tsinuwa ya ce wala ba ɗan shi bane zina ta yi ta ce wala ɗanka ne aka je wurin alƙali aka yi rantsuwa to daga nan za a mika ɗan ga uwar shi ba ga uban shi ba kafun alkufur kafirci uba kafiri bai gadon ɗanshi musulmi ɗa musulmi bai gadon ubanshi kafiri ra'un arriqu bauta ɗa bawa uba ɗan ɗa ba su gadon juna an gane zayun waladu zinan ɗan zina baya gadon babanshi ƙafun alƙatulul amd kisa da gangan ka kashe babanka don ka gade shi to sai a hana ka gado dama ita ƙa'idar malaman gado man tasarra'a fi shay'in uqiba bi hirmani duk wanda yayi gaugawa wurin ya samu wani abu na haƙƙinsa to sai a mai uquba da hana mai wannan abu abu ne wanda kana da shi za a baka shi amma saboda ka nemi wannan abun ta gaugawa sai a ma uquba a hana ma abu gado kana gadon babanka to amma sai ka yi gauga ka ga ya jima bai mutu ba ka kashe shi to sai a hana ma gadon kuma wannan yana faruwa ne a wannan zamani yanzu mun shiga wani zamani wanda ɗa yana iya kashe baban shi don ya gaje shi uwa tana iya haɗa baki da ɗiyanta a kashe baban don a gaji ɗiyan a gaji dukiyar hisa Allah ta'ala dama ya riga ya yi mana bayanin halin ɗa da mata da matan ma gaba ɗaya. Allah ya ce lalle daga cikin matanku akwai maƙiya daga gare ku. Su kuma ɗiyanku Allah ya ce fitina ce gare ku. Zaka abin da ya kamata a yi ƙoƙari a mu'amalanci kowane daidai wa daidai, kan ka yi ƙoƙari ka sa ɗanka ya zama babban maƙiyanka. Wani yau uba shi ke sawar ɗiyan shi su zama maƙiyansa. ya nuna ya fi son ɗiyan shi ɗiyan wance kan ɗiyan wance to daga nan ƙiyayya za ta ɓarke a cikin gida to shine nan sai Allah ya amfani da wal aqrabuna da mafi kusanci walin nisa'i nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabun kaga wannan sai Allah ta'ala ya bayyana muna cewa lalle yadda namiji yake gado haka mace tana gado akasin yadda jahiliya suka yi rayuwa a daure a lokacin jahiliya a dauri mace ba ta gado ita ma kanta gado ce wallahi babu wani addini da ya ba mace inci ya ba mace dama ta taji ta walwala ta sakata ta walwala ta wala ko ina kamar addinin musulunci isa idan mace ta ce ta nemo incinta a wajen addinin musulunci to ta shiga matsala za ta shiga cikin ɗimuwa da sarɓe da abin da ya kama da wannan incin kera cikin addinin musulunci addinin musulunci shine yace wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja yadda namiji yake da dama ta ya sakata ya wala haka ita ma mace tana sakata ta wala yadda kake da ra'ayi ka zo ka ba da ra'ayinka a cikin mas'ala ita ma mace tana da ra'ayi ba diktatori ce aka ce a yi diktatoriya idan aka ce aure ba an ce diktatoriya ba ya zam kai a gidanka abinda kace shi ake yi in ka shata nan to nan ne za a bi to shi zaman aure ba haka ake yin shi ba yasa ana bukata koyaushe a zaunar da ma'aurata a koya musu cewa a'a wa amruhum shura bainahum tattaunawa za a yi ya kawo nashi ra'ayi ta kana ta ra'ayi idan ra'ayinka yafi nata ƙarfi sai ta hakura ta bi ra'ayinka idan ra'ayinta yafi naka ƙarfi sai ka hakura ka bi ra'ayinta kuma kada ya zama cikin gida kai baka da ra'ayi duk namijin da ya zama gidan shi bai da ra'ayi to an samu matsala sai ya zama soso soso miji soso son miji to kai dai kace mijin ta ce bai da ra'ayin shi ai mijin hajiya mu ne muka lalata mijin hajiya da hausa idan an ce mijin hajiya daban da hakikanin yanzu idan babanka ya biya baban matarka ya biya ma diyar shi maka ta yi aikin hajji ba hajiya ba ce To don ka aure ta shikenan ka san mijin hajiya? Eh, aramma. Ba komai a ciki. Kuma ita ba za ta ji ɗagawa da fifiko a kanka ba, inda tana da hankali. A shi mijin hajiya shi ne wanda in in yace kaza tacce kaza to zai ajana shi binata. Da yace ta yi tashi a zo biyar tashi ya ce sai an gane ta. to shi an mijin hajiya Allah ka raba kowa da mijin hajiya na daga cikin abin da ke sa mutum ya zama mijin hajiya a gidan shi galiban in ya auri mata da ba ta jin tsoron Allah wasu suna ganin abin da ke sa a zama mijin hajiya talauci ni ba na ganin talauci yake sa ka zama mijin hajiya a'a in dai ka auri wanda ba ta jin tsoron Allah mace nawa ke da kuɗi ta ɗau kuɗin ta ba mijinta yayi duk abin da yake so da dukiyar kuma bai sa ta ta ta ƙibin shi so da ƙafa ba tana da dukiya amma za ta bi shi so da ƙafa kuma ba ta ba shi umarni ai duk matar da ta zam gidanta ita ke ba mijinta umarni wallahi ba ta more zaman aure ba arama ko ba haka ba ya zam ke ke ba da umarni a cikin gidanki ai ba za ki taɓa moron zaman aure ba ai na daga cikin hanyoyin da mace za ta more zaman aure ya zam mijinta yana ce mata imini ka za ta yi ɗebo mini ruwa ta yi gudu ta ɗebo imini kaza ta yi gudu ta yi wannan karatu ba na su'aran mazuni eh mala yahya wannan karatu ba na su'aran mabani to to shine Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathur na abun da ya karamta na gadon ko ya yawaita bi ma'ana gadon nan dan kadan ne ko da yawa ne iya tana gado ɗan kaɗan ne ne ɗiyarka tana gado da yawa ne tana gado in jikka ce to tana gado ka bar ɗa da ɗiya su ɗai ka bari a duniya sai ka bar musu jikkagi to za a bashi dala ɗari uku a bata ɗari lizzakari mislu hazzil unsayin za a bashi kaso biyu ta bata kaso guda ina ganin haka ne ko a bata dala ɗari shi a bashi ɗari uku irin kasonta biyu sai a bashi guda a bashi biyu ita a bata guda eh a'a ya kare ya kare ajika biyu
so arama ya ce 120 za a bata haka ne in an raba shi ita 120 shi sauran yawwa wannan shi ne to kaga wannan kuma za mu cimma hikimomi da Allah ya sa ya ce a ba namiji kaso biyu a ba mace kaso guda shi namiji na daga cikin hikimomin da Allah ya ce a bashi kaso biyu cikin gado yau idan babanku ya mutu ya bar ma ƙauna aurenta ya mutu gidanka za ta dawo dukiyar tan da aka bari ta ƙarshe nan za a ci ta tare da ita ita kuma nata kuɗi ba su wuce su ƙare wurin kwabobi salon gyaran ɗaki shi kenan kuɗinta su ƙare ai kaɗan ne masu hankali da ake ba su gadon su su biya su kai su aikin hajji su dawo to wannan ayar ta karantar da mu mahimmancin namiji akan mace taqdimur rijali ala nisa hatta fil amri alladhi yashtarikuna fil istihqaq ku diba ku ga jama'a mace tana gado namiji yana gado mace tana da haƙi namiji yana da ga- yana da haƙi tare da duk suna da haƙi amma sai Allah ya gabatar da namiji akan mace lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa Allah sai ya gabatar da namiji akan mace saboda a nuna ma mahimmancin namiji akan mace domin duk gidan da babu namiji ya zama sososon gida duk gidan da mace ke magana wurin ba da aure ya zama ba gida ba kada ka yarda arama ka aure ɗiyan mace kada ka yarda gidan auren da za ka yi aure ya zama mace ce ke ba da umarni ita ke cewa a yi a bari yi ƙoƙari ka aure ɗiyan lattijo da yadda babanta zai yi tsaye ta yo tashi ya ce a maida ta kuma ta zauna in aka ce a tadda maganar shi da uwarta da kowa gidansu za su to akwai irin wayannan littizan kwarai da gaske wayanda su ba su yarda da walakanci ba amma kuma sun yarda da kima bai yarda a walakanta ɗaya shi ba amma kuma zai ja mata kimantawa da darajantawa nawa-nawa ne daga cikin lattizawa waɗanda diyarsu za ta dawo gida saboda rashin abinci ta kawo ƙarar mijinta ta ce baya ci da ta ya sa a bige damma ya ce a maida ta gida wallahi na san mai haka nan lattizon da idan da ya ce ta yi tashi da ta zo zai tambaye ta wancan lahiya ce wallahi baba abinci kaza da kaza da ya da ta zano sai ce to abin da nake gani maza maza ki koma in ta koma zai sa a bige damma da haƙi da duk abin da ya kama da haka a kai gida kuma in suka ƙare zai sa a sake buga a tura mata ɗan kwana biyu in abin ya ya samu natsuwa irin bayan wata guda sai ya kira mijinta ya zauna da shi sai muke faruwa za ka iske iyayen kirki suna ne suna bibiyar lamurran gidan ɗiyansu mata ko maza dakta yana ba mu labarin wani mahaifi da ya aurar da ɗiyan shi guda biyu guda manomi guda mai mai yin tukane da tulu- tuluna to shi gudan ya sa kuɗin shi gaba ɗaya a cikin noma gudan ya sa duke shi gaba ɗaya a cikin tuluna da tukane wata ran sai uban ya zo ziyaran ɗiyan shi mata mazajensu bayan ya ga ɗiyan shi suna lafiya sai ya ga mazansu ya ga namiji na farko ya ce wai me ke faruwa ya harkokin rayuwa ya lamurra ya ce wala alhamdulillah baba dukiya ta gaba ɗaya nasa ta cikin noma a yi mana addu'a Allah ya kawo ruwa masu yawa ya ce masha Allah sai ya ta inda ɗiyan shi guda ya ga ɗiyan shi ya ga halin da bayan ya ga halin da sai ya ga mijinta ya halin ya har- halin rayuwa ya abubuwa ya ce wallahi baba dukiya ta gaba ɗai nasa ta cikin tukane muna addu'a Allah ya dan tsagaita mana ruwa dan tsaida ruwan nan kan ayi ruwa a dan tsagaita ruwan kan ayi ruwa dan ya ayi ruwa zan yi asara shi kuma ce in ba ayi ruwa ba sai ya zo gida da ya zo gida uwar yaran ta ce ya ɗiyanka sai ce wata suna lahiya lau amma ki yi addu'a in an ka yi ruwa alhamdulillah in ba yi ruwa ba alhamdulillah to kashi amma za ka iske wani yahudanci da ya shigo cikin al'ummanmu a yanzu gabatar da mata akan maza wannan ba musulunci ba ne mai shayar sayar cher frère, mes chers sœurs et frères, ko ba ka yake cewa ina ina in yazo zai diskuri ya ce gaisuwa ta musamman ga eh, maza da mata da maza wannan ba musulunci bane amma zaka iske birbishin kalimomin wasu shugabanni zaka ji ya ce cher frère et sœurs wannan shine an musuluncin maza sannan mata eh muna haka ake mu ma can imunan maza ake gabatarwa share fryer zai sayar
mu mata
to ku ce ake cewa ladies and gentlemen lesson ladies and gentlemen ladies and, and gentlemen Ma- ma- mata da maza ku mata sai maza
subhanallah to jama'a wannan yahudanci ne yasa malam usaimin Allah ta'ala ya gafarta masa a cikin at-tafsir samin yayi wannan magana yake cewa wa akasa zalika man akasa Allahu qalba qulubahum wa'anda Allah ya sunkuyar da zukatansu sun sunkuya abin da yake daidai an gane fayuqaddimuna an-nisaa 'ala ar-rijal sai su gabatar da mata akan maza fa yaquluna mathalan ayyuhal akhwat wal ikhwa ya ku ƴan uwa mata da maza ko kuma ayyuhas sayyidat was sayy- was- wa- was sada ya ku ƴan shugabanni mata da maza yace hada khata'un 'azimun wannan kuskure ne babba li'annar rijala domin su maza a shari'ar musulunci muqaddamuna 'ala nisa'i su ake gabatarwa akan mata qawwamuna 'alaihim suke da qawwama akan su ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi ai duk abinda zaka ji an ce mace da namiji ɗaya ne to hauka ta shigo ciki ka taba ganin an zo ana zozayya wurin neman haƙƙin mata wurin waskare a ce yadda namiji ya ɗoga ta yi waskare ya kamata ita ma mace ta je ta yi waskare eh sai dai zaka ga 'yan haƙƙin bil'adama suna ya kamata a ɗoke ma mata ɗokar ruwa ba haƙƙin kan suke so ba wani malami na ya bani labari ya ce a wata shekara an je ana taron 'yan haƙƙin bil'adama mata masu haƙƙin mata taro ya yi taro wuri ya cika sai jan kwataki ya shigo taro kun san jan kwataki kadangaren nan namiji ja ja ya kunno kai sai ya fasa taro ai sai ga masu neman haƙƙi an kakkarye kujeru an walwala da gudu an saki taron wani malami yana wurin ya ce da haka ne kuke neman haƙƙi sarɓin banza ya ce wani yaro ta yi duke musu kadangare ai duk haƙƙin da ba na musulunci ba jama'a sarɓe ne musulunci ya ba mace dama ta sakata ta wala a gidan mijinta musulunci ya ba mace dama ta kawo ra'ayinta musulunci ya hana a turbuɗe mata irin yadda ake a daure wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat daure idan aka haifa man mutun diya mace yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi aw yumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah ya ce idan aka gaya mai aka mai albishir an haifa mai ɗiya mace sai kaga yana ɓoye ɓoye bai son a gane shi me aka haifa ma sai ya shiru bai son amma san me aka haifa mai yau musulunci ya kai ya ba mace dama da da darajar cewa hanyar shiga aljanna Allah ya baka ɗiya mata Isa wani malami ya ce wallahi bai samu natsuwa ba sai da Allah ya bashi ɗiya mata sama da biyu sannan ya ji cewa to yanzu Allah ya kama maza. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ba mata biyu uku ya tarbiyantar da su ya adana su bisa tafarki na gai za su zame mai shamaki daga shiga wuta. Ɗiya mata. To, sai wanda ke tare da annabi suka ce ko biyu annabi ya ce ko biyu in Allah ya baka diya mace biyu ka tarbiyantar da su tarbiya mai kyau to za su zama ma shamaki daga shiga wuta ba hauce namiji ba diya mata an ka ce to kashi to Allah ya dacar da mu Allah ya sa mana mu albarka amin
to shine Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar To kaga wannan kuskure ne babba gabatar da mata akan maza. Amma kada mu ga laifin kahirai, ai kahirai ne ke haka nan ko? To ai babu abun mamaki domin laisa ba'dal kufri dhanbun babu zunubi bayan kafirci. Shi kahiri dai yayi zunubi zaka ga laifin shi dama ai cikin zunubi yake. Wanda yace bai yarda da Allah ba to da waje yarda. Na daga cikin fa'idodi musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta. ya kwato mata haƙƙinta wannan ayar ta karantar da mu haka da in uba ya mutu matan shi rarrabe su ne zai a ce to dan dan shi wane ya gaje ta dan shi wane rarrabe su zai su ma gado ne eh ya samu inna shi kwarai da gaske kwarai da gaske da haka ake gado ya samu kishi inna shi yana so in tana da dan kyawu ya zauna da ita su ta aiwa kwarai da gaske ai za mu cimma ayoyin da Allah yake bayyana wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf ya nuna cewa tabbas a daure ana auren abinda mam- baba ya aura talace kakku yi saken ku aure matan uwayenku sai abinda ya shuɗe na jahiliya lokacin kafin musulunci kawai mutum zai mutu a raba gado a ce to matan shi da wance da wance sun shigo cikin gadon aran ma wance da wance sun shigo gadon wane wance an rarrabe su suma wadda ke da kunya tana da kunya ta zauna da uba ta zauna da ɗa sai ta ce to yanzu zan fanshi kaina ya za ta fanshi kanta ta samu miji wanda zai aure ta in ya aure ta sadakin sai ya dawo ga hannun ɗan shi duk dai jahiliya ce babu babu na ƙware cikinsu a wannan ayar ta karantar da mu maza suna da gado mata suna da gado kuma ayar ta karantar da mu cewa gadon nan wani kaso ne da za a ba kowane da an samu matsala a cikin ba wani ka- wani kason wani to gado zai lalace isa za ka iske a cikin gado da za a ɗauko wanda bai gado a sa shi cikin gado gaba ɗaya gadon bai rabuwa a yi a yi ya kasa rabuwa kamar yanzu misali yana da ɗa namiji sai a- a shigo da ƙanwashi a ce za ta gade sai ka iska gadon ya lalace bai bai rabuwa saboda da Allah ya baka ɗa namiji to ƴan uwanka ba su gadon ka da ka da ka haihi ɗa namiji to shikenan shi ya hidda kowa amma in kana da ɗaya mata to ƙannanka da yayunka waɗanda suke a shiƙa uwa ɗaya uba ɗaya suna gadon ka za mu cimma waɗannan mas'aloli insha Allah Allah ta'ala ya ci gaba da cewa idan hadara al-qismata na'am ala rabb وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ubangiji ta'ala ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ubangiji ta'ala ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba idan makusanta suka halarci rabon gado waɗanda ke da kusanci ga mamaci suka zo wurin da za a raba gado an gane Allah ya ce farzuquhum Eh, ulul qurba wal yatama da marayu wal masakin da miskini farzuquhum ku dan dan musu shay'an wani abu qablal qisma kakin araba ku dan dan musu ku arzita su da wani abu cikin gadon kakin araba minhu daga dukiyar wa qulu lahum qawlan ma'rufan ku gaya musu zance zance wanda yake mai kyau ku musu uzuri ku ba su uzuri misali uwa ɗai uba ɗai yana da ya mutu yaya ne ya mutu yana tallafa ma ƙannan shi kwamfa possible amma yana da ɗiya maza waɗanda sun hana ƙannan shi su gaje shi to ya an zo rabon gado kakin a raba gado sai a ɗan ɗebo a ɗan tsakuro wani abu sai a ba yi ƙannan shi a ce to ku ɗan amsa baba ku ci da haƙuri mun san wannan kuɗin ba su isa su maida muku gurbin babanmu ba wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu zance mai kyau malamai suka ce wa hadha mansukhun wannan aya an shahita wannan ayar an shafe ta da ba rabon kowane rabon shi alhiqul fara'id bi ahliha ku ba da gado ga ma'abuta gado malaman tafsiri suka ce wannan ayar an shahita wasu suka ce la a wannan ayar ba a shahita ba a shahita ba walakin taha wannan nasu fi tarki mutane sun sun yi sakaci wurin aiki da wannan ayar kuma wannan shine abin da ibnu abbas ya tafi a kansa bal abdullahi da abbas yana ganin wajibi ne ya kamata a yi haka nan ya kamata idan aka zo wurin rabon gado a ɗan ɗanma 'yan uwan magada a ba su wani abu a wannan ayar ta wa'iza hadarar kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu Allah ta'ala ya bayyana cewa lalle makusanta idan suka zo a hidda musu kewa da wannan ɗan abun da za a ba su da marayu shi maraye shine wanda baban shi ya mutu bai balaga ba domin hadisi ya tabbatar da cewa babu maraici bayan balaga da ya balaga to yanzu ba marayi bane ita kuma balaga an san alamun balaga ya fara gashin hamutta da gashin mara ko kuma mure shi ta canza ya kuma mure katta to da ya fara wannan yanzu ba marayi bane baligi ne yanzu la yutuma ba'dal bulugi yanzu shikenan shi ma yana iya tahiya nemo makan shi ya tahi ko ya yi dako ko ya tahi wurin bida ko abin da ya kama da haka ko ya ce soja lakuru an gane ko to shi ake cima marayi amma yanzu a lokacinmu akwai wanda marayi ne. ya balaga amma marayi ne saboda furas na aiki sun bayyana cewa akwai wanda zai zama ƙatoto amma har yanzu bai da bambanci da marayi bai iya sana'a kwari ba bale ta baki bai iya juya dala ta kuma ibi ba a shari'a shi yanzu ba marayi bane an gane shi yanzu a shari'a ya hita daga maraice tun da ya balaga amma kasantuwar komi bai iya ba a mujtama ana iya duka shi a matsayin marayi a ci gaba da tallafa mishi a hankalin shi yanzu saboda mu yanzu marayunmu wani zai shekara ashirin har yanzu bai san ciwon kanshi ba za ka ga mutum ya shekara ashirin marayi kuma yana hitsarin kwance ai kaga yanzu bai san ciwon kanshi ba ko ya san ciwon kanshi ko akwai shi na aran ma na ga kowa ya kallo ni eh to ka dai san wanda yayi wanda kan yi tsarin kwance ba a cewa ai mai aure nashi zai wankewa ko na ɗiyan shi eh to in abun lura shekaru ne yanzu ya shekara ashirin ba ɗaya kuma har yanzu yana da tsari sai a je a ta nemo mai magani yalla lahiya ce a baida to shi ake cewa marayi a cikin shari'ar musulunci shi kuma almiskinu su ne talakawa an zana ma talakawa miskin saboda talauci ya sa sun natsu ba su iya magana sakana humul faƙau talauci ya sa sun samu sukuni har ya zan ba su da kalima domin a wannan lokaci alfaƙaru yujibu zulla yana wajabtar da ƙasƙanci wa Allah ya takallama al'insanu talauci a wannan zamani yana samun mutum ya kasa yin magana inna alfaƙira idan takallama sadiqan ƙalu ka zabta wa ma na takta mahala yau a wannan zamani talaka idan ya yi magana za a ce ƙarya kake shi kuma mai kuɗi idan ya magana za a ce gaskiya ne wannan gaskiya ne mai kudi aisa idan ya samu da 'yan kore masu ɗura shi za su ɗura shi su kaɗa shi cikin jihannama bai sani ba yayi ta sharar ƙarya na ƙwarya da jona gaskiya ne sai ya zama kamar kuje maha alarman wancan da ai magana ce wannan gaskiya ne alaji ya magana ce ƙwarai da gaskiya alaji ai alaji baka ma sani ba Ƙara shi.
eh a ƙara tuttura shi shine wani malami yace ra'aitun nasa qad malu ila mani inda malu ya ce na ga mutane sun karkata zuwa ga wanda ke da dukiya wa mallaisa inda malu fa'anhun nasu kadmalu wanda kuma bai da dukiya mutane sun karkata sun bar shi ra'aitun nasa kad zahabu ila man inda hu zahabun wa malla inda hu zahabun fa'anhun nasu kad zahabu ya ce na ga mutane sun tahi zuwa ga wanda ke da zinariya kuɗi kenan wanda bai da zinariya mutane sun tafi sun bar shi talaka bawan Allah ya yi magana a ce imu mutane shuru ayo baka ga in mutum ya yi kuɗi hadda wani hauka hauka ke kama shi ta rashin waɗin in zai magana bai san magana da yake gai ba wayan ce wani ya zo taron siyasa ya ce assalamu alaikum taron maciyata aka ce a'a mai gida taron talaka aka cance duk ɗai kusu ya hito rami rami zai koma da talaka da maciyaci shi gare duk guda ne to shine Allah ya ce wal masakinu da miskinai miskini shine wanda talauci ya sa yayi sukuni annabi ya gayyi rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra to a ma'aunin Allah ba duk talaka bane bai da magana shi ma'aunin Allah akwai talakan da ash'atha aghbara yana kutu-kutu da kai gashi da kura amma da zai rantsuwa yau sai Allah ya barranta shi to a sha'ani wurin Allah ba kudinka bane ke sa kai magana wurin Allah a'a wurin Allah kimarka da darajarka yana da alaka da imaninka nawa nawa ne zaka ga sun zo a zauna majalisi a hana ba su kujera amma wurin Allah kujera zinariya gare shi Allah ce farzuquhum ku ba su daga wannan dukiyar wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai dadi kamar misali mutunan da yake da miliyan miliyan guda na naira ko na sefa ya bar gado sai ƴan uwan shi suka zo sai aka ɗau dubu ɗari aka bashi aka ba su aka ce ga dubu ɗari ku amsa ku yi haƙuri da su wallahi mu dai mun san ba mu iya maido muku ma wurin baba shin wannan kuɗin idan an bashi su ba su rage shi ba su ƙara shi hissa sai Allah ya rafaƙar da kalimar da cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufa domin ya zo wurin rabon gado aka ɗau jika ɗari aka bashi zai cewa jika ɗari tsayammi ni da ni rasa ɗan uwa amma in aka gaya mai magana mai daɗi kun san tasna'ul kalimat ma la tasna'uhu siham laraba suka ce akwai abin da kalimomi ke yi wanda ma shi da takobi bai yin shi akwai wani bayani wanda kalimomi ne ke yin shi sai a yi kuka imru'ul qais ba kun gani ba da ya zararo mata kalimomi ya ba ta fulo in ji ‘yan soyayya sai ta hushe da kuka sai ce wa ma zarfata ainaki illa li tadribi bisa hamaiki fi a ashari kalbin mukattal ya ce ba ki zuwa da hawaye don kuma sai don ki harbi mashin hawayenki a ƙarƙashin zuciyar wani bawan Allah wanda yake mai raunin na zuciya ka san hawayen masoyiya yana sa kuka kamar za ka yi balaguro sai matakka ta rake ka ta zo bakin gidan bis bakin stm allah ƙara mai stm lahiya allah ƙara mu duke shi albarka kullum idan muka zo ga irin wannan mawaƙif muka ambaci stm za mu yi amfani da damanmu mu yi ma kamfanin stm addu'a da mai kamfanin da ma'aikatan mu ce allah ya taimake su domin yana taimakon musulunci yana ƙarfafa addinin musulunci Allah ya ƙarfafe shi Allah ya tsara duke shi to wani zai cato ko an shaha ba malam eh an shaha ya to a in tara ke ka bakin STM malam sai kuka tana kuka zaka ga kai ma sai abin da Allah to Allah ya kyauta arama ya ce a ta gaba irin wannan karatu arama bai so ana biyuwa kai shi Allah ya aurar da kai arama amin Allah ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah ya ce alladina law taraku min khalfihim dhurriyatan wa'anda suka san cewa wannan ayar kamar ba za ta shiga ba to mu tashi akan ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi